Allah wassalatu wassalamu ala rasulullah masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari wannan shine shirinmu kashi na hamsin da bakwai a yau sha takwas a yau sha takwas ga jimada sani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar kullum muna tare da babban malaminmu associate professor abdullah usman umar gadon kaya muna yi wa malam barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko bayan sallama yake cewa shekararsa hudu yana tare da budurwarsa a gidan yarinyar an ce ya turo to amma da ya sanar da mahaifinsa sai ya ce ba zai aure ta ba ya ce dama duk 'ya'yansa maza sai sun yi aure sai sun auri 'yar garin kebbi ita za su fara aura daga baya sai su auri kwata to shi ya ce da hanyar da zai bi ya fahimtar da mannan mahaifin nasa ya bi saboda sun shaƙu da yarinyar yanzu haka yana ƙasar waje kuma ana ta cewa ma ba zai aure ta ba to shi ne ke tambaya baban nasa ya ce ba ruwansa to shi ne ke tambaya zai iya tura ƙannansa su nema masa aurenta maybe daga baya baban nasa zai haƙura shi ne ke neman malam ya ba shi shawara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد godiya tabbata ga Allah madaukin sarki da sake hada mu a wannan karo na hamsin da bakwai a cikin amsoshin tambayoyi da shawarwari ga ma'aurata da masu neman auren mu kamar yadda muka sha yin bayani Allah ya kama wani lokaci ne da iyaye suna ɗaukan wani mulki da wani sarauta wadda gaskiya ba ba nasu ba ne shari'a ba ta ba su ba abinda nake nufi a auren mutum auren ɗanka baya hannunka kuma ba kai ne dole za ka zaɓa masa matar da zai aura ba kana dai iya ba shi shawara haka abin da yake a maganar mahaifi ya ce dole dole sai wance za a aura ko sai yar gari kaza za a aura wannan ra'ayi ne da fahimtar shi mahaifi a matsayinsa na mahaifi sai dai bayar ababin shawara amma ba wai ababin dole ko tilas a shari'a ba al'ada ce kawai kowane gari da irin al'adun da suke yi amma in dai addinin musulunci ne kai da kake neman aure kai aka baka dama ka darje ka zaɓi matar da kaga ta maka fadin Allah ta'ala fanki huma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ku nemi abin da ya muka daɗi hankalin ku ya kwanta kuka samu natsuwa na mata ku aura ga anan ba babanka aka ce shine zai zaba maka ba ko mahaifiyarka ita ce za ta zaba maka ba amma dai muna faɗa suna iya ba da shawara to ita kuma shawara an bayar watakila a karba watakila kuma akwai matsala sai mutum bai karba ba abu na biyu magana cewa wane ba zai aure ba sai ya aure yar gari kaza wane ba zai aure ba sai ya aure yar gari kaza wannan ra'ayi ne fahimtarsa ce shi mahaifinku wato abin da yake ganin kenan zai yi amma ba addini ba ne wannan ba addini ba ne ba shari'a ba ne to kuma an maka ilzami ne dole kai masa biyayya akan abin da yake na addini ko abin da yake na shari'a haka wannan al'adar ku ne ra'ayinku ne idan ka bi ka kyauta ka bi babanka kuma ka bi ra'ayin babanka idan kuma baka bi baka ce zaka bi abin da shari'a ta baka dama baka saba Allah ba in ka bi abin da shari'a ta baka dama baka saba Allah ba sai ka je ka auri matar da kake so a je a ta bashi hakuri kar a yi fada da shi kar a gaya mai bakar magana kar a yi alfahari saboda ana waje kar a yi wani abu a ci gaba da bashi haƙuri a ci gaba da bashi haƙuri amma ka je ka auri matar da kaga ta yi maka ka tura ƙannansa ko yayyensa ko iyayensa su je su maka wakilci wannan ba laifi ba ne a shari'a za ka iya yin haka kuma muna kira ga iyaye su rinka tuntuɓan shari'a su rinka tuntuɓan malamai su rinka tuntuɓan shari'a su rinka tuntuɓan malamai akan harkoki da ya shafi auren da 'ya'yansu kuma su rinka ba wa yaran nan yancin da Allah ya ba su a ba wa yara yancin da Allah ya ba su mazansu da matansu wallahu alam nam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa wai menene hukuncin yin jima'i a ban ɗaki
ana yawan tambaya hukuncin yin jima'i a ban ɗaki da hukuncin yin jima'i tsirara mutum ba komai a jikinsa shi tsirara matar tsirara ya halatta mutum ya jima'i tsirara ko ita ma tsirara kawai dai ana so mutum ya rinka lullube jikinsa saboda jin kunyar Allah da mala'ikun Allah suna kallon mutum kamar akwai nauyi mutum yana yi tsirara duk da cewa shi ubangiji da rigarka da rashin rigarka duk ɗaya ne a wajensa ba abin da baya ganin ka da shi tabaraka ta'ala dan shine mahalicinka kuma alimin bi zace sudur to amma akwai mala'iku suna kallon ka kuma suna tare da kai ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid to amma dan halacci wannan ba haram bane abu na biyu yin jima'i a bandaki eh zaka iya cewa ya halatta yin jima'i a bandaki amma fa akwai kuma abubuwan da zai sariyar wanda kuma shari'a tana bukatar su shine duk wanda zai jima'i a bandaki to kenan fa ba zai ambaci Allah ba idan zai jima'i saboda an hana a ambaci Allah a cikin banɗaki. To, ayi jima'i ba ambaci Allah ba? Idan kuma ka ce, a za ka yi jima'in a banɗakin kuma za ka ambaci Allah to ka saba wa Allah. Saboda dole sai ka yi addu'a ka ce, Bismillahi Allahumma jannibi na shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana. Wannan addu'ar gaba ɗaya za ka yi ta kuma sai ka yi ta a cikin banɗaki? sannan kuma za ka iya yin jima'in ka yi ba ka yi wannan addu'ar ba? Daka ya halatta idan akwai hanyar da za ka iya yin jima'in ka kauce waɗannan abubuwan guda biyu, ka ambaci Allah ba a banɗakin ba, ko kuma kar ka ambaci Allah a cikin banɗaki. Daka abin da ya fi dacewa kar a yi, saboda waɗannan dalilai guda biyu da na faɗa. Abin da ya fi kamata kar a yi jima'i a banɗaki saboda wannan hujjar da na faɗa. wallahu ta'ala alam na'am Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake take cewa wanda mace ta haifa wai ba ta hanyar aure ba zai ci gadonta idan ta rasu
eh idan mace ta haifi dan zina ita kam ai ita uwarsa ne ai abinda aka hana ya ci gadon ubansa ma saboda cakuduwar nasaba haduwar maniyin wane da wane ba san waye ubansa ba to kaga nan bare ci gado ba kuma ba za a danganta shi zuwa gare shi ba amma kuma dan zina uwarsa kan za a danganta shi ga uwarsa ita kam dole ita ta haife shi dan haka zai ci gadon uwarsa zai ci gadon uwarsa akwai gado a tsakaninsu kuma ita uwarsa alaihan nafaka za ta ciyar da shi tunda wato yin sabu ilaiha ana danganta ɗan zuwa gare a gare ta amma ɗan zina wanda yake ba za a danganta shi zuwa ga ubansa ba to ba zai ci gadonsa ba saboda ai ba a danganta shi zuwa ga ubansa ba yaushe ake cin gado idan an danganta mutum zuwa ga ɗaya daga iyayensa idan ba a danganta shi ba to wannan ba zai ci gadonsa ba in kuma an danganta shi to wannan dole zai ci gadonsa wallahu alam na'am Allah saka da alkhairi wannan take cewa tana tare da mijinta kusan shekara ashirin da biyar ya auro mata harbi sun fita ta ce ba ta taɓa yi wa ɗaya daga cikinsu mugun fata ba akan miji ta ce yanzu haka su uku ne duk 'yan uwansa wai sai sai suke cewa ita ce ta raba shi da waɗannan mata kuma wai duk 'yan unguwa sai su dinga mata wani mugun kallo suna gudunta ta ce kuma ita bata san me mijin yake faɗa musu a kanta ba ta san dai tana yin mafarkai marasa kyau kuma ta yi tambaya an ce tana da aljanu ne da sauransu dai da kuma wai aljanun gado take da su da kuma na sihiri shine ta ce don Allah wai ko malam zai taimaka idan za ku iya zama da shi a juwai me yake faɗa wa mutane akan ta hadda suke gudunta yan unguwa da yan uwansa
to na farko dai muna miki addu'a Allah ya baki lafiya aljanun gado aljanun sihiri duka Allah ya raba ki da su na ɗaya kenan abu na biyu ki daina aiki da zato ki daina aiki da zato um, magana cewa mutanen unguwanki suna miki gani-gani gana tsammani ne zato ne baki da tabbas duk abin da bai tabbata keke da keke kiru da muzu ba karki aiki da shi abu na uku yaya kika san mai gidanki yana zuwa ya bata ki shi ko wannan wani irin mai gida ne da zai je kullum ya tabin mutanen unguwa yana ta bata matarsa wani irin mai gida ne wannan mutanen unguwa mata ce wani irin mai gida ne zai rinka bin mutanen unguwa yana bata matansa matarsa suna masa suna mata gani gani a takaice dai malama wannan aljanun naki da suke jikinki su suke miki tasiri suke saki wannan mummunan tunanin wataƙila ma mijinki ba abin da ya miki kawai shaidanun ne suke raya miki ki ji cewa ai mijinki yana mai kaza don su kashe miki aure da ki ba hankali abu na ƙarshe in a kano kuke sai ki kira injiniya a waya sai mun magana sai ba ku appointment sai ku zo da ke da shi ku same ni ki yi bayani shi ma yi bayani Allah ya yi miki ya yi mana gaba ɗaya na Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da saurayi suna so za su yi aure ta ce amma ya taba mata ciki har sau biyu shine take tambaya aurenta da shi ya halatta sannan wani dokoki za su bi domin yin auren wai to Allah ya sauke wannan bala'i Allah ya sauke mato mun sani ba wani lokacin za a ce sakacin iyaye ne rashin lura ne malam yanzu mace ta samu dama ta yi lalata da namiji ya mata ciki sau ɗaya ta daɗa zuwa ya mata ciki sau biyu kuma abin mamaki malam duba tambayin da take yi ba ta ma maganan fa laifinta da saban Allah da ta ita yanzu maganar ta halatta mata aurenta ne kawai shi ne dame ta to Allah sauke zaki iya auren sa in kin tuba kin yi istibra'i duk macen da ta yi zina da wani sai ta yi jini daya in an tabbatar lafiya alau ta yi istighfari ta tuba shi ma ya tuba zaki iya auren sa menene doka a duk yanda namiji yake zama da matarsa a bisa dokokin shari'a ke ma naki mijin dole ya kula da shi ya baki ci ya baki sha ya baki kulawa kuma ya daina kula matan banza amma abin tausayin anan shine baiwar Allah namijin da ya zo ya lalata da ke sau daya ya muke ciki kuka zubar ya zo ya daɗa ƙara miki wani lalatar sau biyu ya muke ciki kuka daɗa zubarwa to duk da haka kuma kina son su zaki aure shi to fa baki da garantin in baya yi da wata matar baki ba baki da tabbacin babu Allahu alamu idan ba ɗabi'arsa bane baya yi da wasu matan da ka ce ki shiga gidansa da shirin cewa kamar yadda ya da ke watakila kuma yana zuwa da wata matar shikenan kuma sai ki rungumi kaddara idan kuma duk kun tuba ne gaba ɗaya to muna fatan Allah ya ganar da ku Allah ya ganar da mu gaba ɗaya yana iya faruwa tsaurin idan mutane da rashin sani ya kamata su ko kwanan an yi wata fatawa wani ne yake tare da wacce ba ma musulma ba kurin yana gida guda kawai ya kama musu gida ya tafi aiki ta tafi aiki ya dawo kuma ya ta mu'amala da ita kamar matarsa ta aure yana musulmi yana sallah ya ta biyan bukatarsa da ita ba ruwansa da wata aya ko wani hadisi ko wani abin da ya hana shi to tunda kafira ce ita bata damu ba tunda dai za a bata cinta da shanta da komai bata damu ba to kuma daga baya yake so ya legalizing ya halatta wannan zaman nasu to wai ya zai yanzu ya dawo ya mai da ita matar sunna shi ya gaji da aikata laifin ya gaji da aikata zunubin da yake aikatawa to abin da zai yi shine ya tuba ta tuba su rabu da juna su ba wa juna iska su ƙaurace wa juna sannan ta yi jini guda ɗaya jini isibra'i da zai nuna mahaifarta ba komai sannan kuma sai ta je ta musulunta sai ya daura aure da ita a daura musu aure da waliyanta da nasa shi wakilan sai a je a musu aure Allah shiryar da 'yan uwan musulmi Allah ganar da su na'am Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa suna soyayya da wata yarinya wai yar zaria amma iyayenta sun ce ba za su bashi ita ba saboda wai wani mai kuɗi ya zo amma ita kuma wai ba ta son shi mai kuɗin ta ce idan bata ba su aura mata wannan shi saurayin ba wanda ya rubuto tambayar za ta shiga duniya shi ne ya ce wai da Allah yana so za su zo wajen ka sai ka ɗaura musu aure a ina
amma dai me gadan ɗaya a gadan ɗaya ce jama menene shawaran malam akan haka
shi da ya ce yan zariya shi dan ina ne shi ma dan zariya ne ina tunani ko dai so yake ya taba zazzagawa ne a ya isa yau ga zazzaga za su taho su baro zazzaga su baro zazzab su zo Kano a daura musu aure auren ciwa ciwa to ko su mutanen zazzaga dama haka su suke ne kana da labari a a ba ni da matan zazzab suna yin haka ko kai ma ba zazzage ne a yi ba zan zage
To yau zazza- yau zazzaga dai ta faɗo kan ku. ga wata yar ku ta ce a kawo ta Kano a daura mata aure a masallacin Malam Abdullah mana wannan ba zan daura auren nan ba Allah shirya da ke Allah gane da ke wato abin da ya faru kamar yadda shi mai neman ta ya faɗa suna neman aure suna neman juna mana nema na sunna Ah, amma iyayenta sun hana ya aure ya aure ta to kuma ita tana son su shi ma kuma yana son ta to shine suke so malam ya ba su dama a kawo su Kano a zo a daura musu aure ai ba a yin haka na farko ke baiwar Allah ki sani cewar ba a isa a daura a miki aure ba sai da izinin waliyanki ko ubanki ko kanin ubanki ko yayansa ko ɗanki in kina da ɗa ko dai wani ɗan uwanki dole sai an bayar da ki manzo Allah ce la tunkihul mar'atu nafsaha mace ba ta aurar da kanta a wata riwayar ma da malamai sun yi magana a kanta cewa mazinaciya ita take aurar da kanta da kanta kamar da ibn qayyim ya kawo cikin littafin zadul ma'ad da haka ka'ida ta shari'ar aure shine dole sai iyayenki ne za su ba da ke wannan baban naki da ke gudunsa dai shine mai ba da ke tunda yana raye in ba haka ba kuma sai wanda iga dama i wakilta in kuma ta tirke abu ya gagara sai alkali da haka malam abdallah ba alkali ba ne sai ku nemi wani alkali a zazzau sai ku je ku yi bayanin me yasa babanki ya ƙi ya aurar da ke me yasa ya zo ya yi bayaninsa ko da ba a cikin kotu ba a can ba a boye haka a kira shi ya yi bayani ko a kai shi gidan sarki a kira shi ya yi bayanin me dalilinsa kuma abin da mutane ya kamata su gane duk lokacin da uba da ya haifi ya ya makale ya dage wani lokacin ya ce yarsa ba za ta auri wani ba to a tambayi uban ya ba da uzurinsa ya ba da dalilinsa kada a rena masa arzikinsa a rena masa walittakansa a ce dole sai an aura wa yarinyar nan wancan mutumin da uban baya so wataƙila uban yana da uzuri wataƙila yana da dalili da haka kada a ga laifin uban a tausaya wa yarinyar ita kadai a'a yanzu dai ai kaga ta faɗi ɓangaren ta ne saurayinta ya faɗi ɓangaren shi amma ba a san me dalilin uban ba da haka shawara a nan gurin shine ki haƙuri ki mutunta ubanki kada soyayya ta rufe miki ido ki je ki aure mijin da baki da tabbas yau ya aure ki gobe ya rufa ki da duka namijin wannan zamani bai da garanti bai da tabbas ya aure ki kuma gobe ya miki kishiya ya haɗa kai da kishiyan su ci mutuncin ki su tozarta ki kin je kin yi faɗa da ubanki saboda za ki aure saurayi ko mijin da kike so kun saba ana iya canja saurayi ana iya canja miji amma ba a canja uba da haka za ki ji kunya wallahi in kika kuskure kika yi wa ubanki butulci akan namijin da yake nema kai kuma kai kar ka kuskura ka zuga 'yar mutane ku je a ɗaura muku aure a wani guri ba tare da bin dokar shari'a ba idan ka zama saurayi na ƙware mutumin kirki mutumin arziki to ya kamata ka sa 'yan nan ta yi biyayya wa iyayenta idan iyayenta sun zo da son zuciya ne da ra'ayi wanda isa ba Allah ta wannan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq sai a saka manya a ciki a nemi sarakuna ko a nemi alƙalai su shiga su yi muku auren ku a san dai cewa akwai waɗanda suke sama da babanta su suka yi hukunci suka yi rulin aka aura maka ita ba wai kawai ka je ka samu wani malami ka je ka faɗa masa ƙarya da gaskiya a ɗaura maka ba haka ake samun ɗalibai da suna yin aure a ƙasashen waje suna karatu a ƙasashen waje yarinya kurin budurwa an biya mata kuɗin jirgi da kuɗin biza an kama mata gida an yi komai tana can karatu a ƙasashen turai kawai ta je ta haɗu da wani ba tare da tuntuɓan ubanta ba kawai sai ta je ta ƙaurar da kanta mace ba ta aurar da kanta mace ba ta aurar da kanta ko kuma kai a naka gajeren tunanin ka je ka haɗu da yarinya haɗuwar bariki haɗuwar makaranta haɗuwar nazo ta zo kawai kuna soyayya kawai ka je ka aure ta ku je ku yi hayar wani limami a masallacin unguwa a garin da kuke ko ku fita daga jami'a ku je ku samu wani ɗan haya har haya ake malam hayar waliyi ka biya mutum dala kaza ya zo ya riƙe wuta ya tsaya gaban liman ya ce ai dan uwanka ne ya zo karɓa maka aure ita ma yarinyar ta je ta yi haya akwai matan da suke zuwa su yi hayar waliyi na ƙarya ta biya shi kuɗi ya zo gaban limami a wata ƙasa daga cikin ƙasashe a ɗaura musu aure ko limamin unguwa ko limamin gari a ba su takarda haram ne wannan aure kuma zaman zina ne zaman ƙarya ne ya kamata ku kiyaye ku mutunta iyayenku ku daina yin aure ba tare da izinin waliyanku ba da ka kai ba sai ka zo Kano ba ka kira ni a waya akwai malamai da yawa da zan haɗa ka da su a Zaria za su taimaka maka insha Allah su bi maka gado yar budurwarka da kake nema kake so ka aura za a bi hanyar lalama alalamu ubanta idan halin ka halin kwarai ne halin kirki ne sai ka auri kayar ka insha Allah ta'ala amma yanzu ba mu san halin ka ba ba mu san ɗabi'ar ka ba ba mu san ya kake ba ba mu san hujjar ubanta da ya hana ta aure ka ba ba za mu iya baka wata fatawa ka kewaya ka je ka auri yar mutane ba tare da doka ta shari'a ba wallahu alam na'am Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa tun tana yarinya shekara sha biyar ta fara son wani kuma soyayya ta makale a zuciyarta abin yana damunta sosai ta yi ta yi ta cire shi a ranta ta gagara ta taɓa masa magana ma ya ce yana da yana da aure gaskiya shi to abin yana ta damunta kullum hakuka take yi yanzu dai ta kai shekara kusan ashirin ta ce kusan shekara biyar kenan ta kasa cire wannan bayan allon a ranta kullum tunanin sa take shine take neman shi wannan wannan al'amari a wato wasu matsaloli ne gaskiya da 'yan mata suke jefa kansu na haɗari kuma suna cutar da kansu ku 'yan mata ku jiya da kyau ba a makale wa namiji a ce dole sai an aure shi kuma ba a sanya soyayyar namiji ka zo ka dasa son wani namijin da bai ce yana son ka ba son maso wani ƙoshin wahala in ji ba kuma ideology ko tunanin mata abinda zai tausaya maka haka kurin mace sai ta ga wani bai san da ita ba ko bai damu da ita ba ko yana ma da wacce yake nema zai aura ita kuma ta makale ta ce sai shi dole wannan ba tunani ne mai kyau ba ku daina yin wannan kuskure an waye ku rinka sauraron ilimi ku rinka sauraron malamai ku rinka sauraron addini kuma ku tsare darajar ku da kimar ku wannan sifar bata dace da sifar mace ma ta kirki ta kwarai ki zo ki makale wai ki ce dole dole sai wani ba daidai bane kuskure ne kar ki mai da kanki arha kyauta haka da yawa ke mace ce ke ake neman ki to yanzu kin ce kina son sa kuma kin makale abun a ranki kuma kin kasa cirewa zai fita ai ran da bai aure ki ba ya fita kina san yadda zaki kin dora kanki wahala kina cikin tashin hankali ko yau dinnan wata baiwar Allah ta tambaye ni ta ce wallahi tana son wani da bata aure shi ba ta ta kuka tana Allah isa tana ta kuka tana Allah ta ɗauki tsawon kusan shekara tana ci wannan bala'i ku daina yin wannan bai da kyau ba tunani ne mai kyau ba duk wanda Allah ya baki bismillah aure shi wanda Allah bai baki ba ki ce ya Allah haka ka kaddara ba mijina bane ka bani wanda ya fi shi da haka muna miki addu'a jama'a mu roƙa wannan yarinya addu'a ita ma ba zazzage ce a fasadi da gaskiya ba ta faɗi ko daga ina take ba ko to Allah sa albarka ubangiji tabaraka ta'ala ka canja mata wanda ya fi alheri amin ya Allah ka mata canjin wanda ya fi alheri Allah ka yaye mata damuwa to soyayya fitina ce ciwo ne kamar da suke faɗa Allah kada ka jarrabe mu kada ka jarrabi kowa Allah ka sa mata sauki a cikin ranta ka sa mata sassauci a cikin ranta amin kuma a, muna fatan ki ji nasihar da aka gaya miki kuma ki haƙuri in Allah ya sa mijinki ne ya aure ki alhamda in bai ba ki je ki aure kina zo ki rufe shekara ashirin ashirin da wani abu kina jiran wani wani wani da baya yin ki bai damu da ke ba a'a akwai kuskure ina ganin malam akwai buƙatar a buɗe wani ofishi na musamman na guidance and counseling ga su 'yan matan nan gaskiya gaskiya suna buƙatar shawarwari wallahi abin ba daɗi yanzu wannan Allah ya san yadda zuciyar suke tafasa shekara biyar fa shekara biyar tana wahala wallahi wannan in ya zo da tsara kwana ya ta mutu a haka ubangiji Allah ya yi mata amin amin eh Allah ya yi mata wannan dai jawabin da zamu iya mai kenan kin samu dama ki bugo waya sai ka ka haɗa mu da ita sai a daɗa kwantar mata da hankali a bata ayoyi da hadisai da za a kwantar mata da hankali shi kuma bawan Allah ba za ka iya haɗuwa da shi ba shi wanda yake neman nata ban san inda yake ba sai dai inda turo nan mai shi eh za ka masa magana kenan a'a za ni ake masa ake ne malam to ai ba a san kaga matsalar su su wato matsala su mata suna da damuwa yanzu shi namiji yana da ra'ayi akan matar da zai aura me kaza me kaza me kaza me kaza to wataƙila kuma bata cika sharaɗinsa ba ba za ta yi masa ba bata yi masa ba riga kowa sai ya je ya duba rigar da ta dace ya ɗinka to ya mace kurin da ta ga wani handsome uh, boy shikenan ta ce shi take so za ta aure shi wannan ba daidai bane ba haka wata baiwa Allah ta zo ta yi min waya tana ta damuna baiwa Allah ta ce ita wallahi ta ga wani bawan Allah tana son sa na ce to ba yake gaya masa cewa wallahi ita ba za ta faɗa ba ni zan gaya masa na ce "A'a." haka kawai ta ce ai babban malami ne na ce to ai kin gani babbar magana kenan ki neme shi ta ce ita ba in bata aure shi ba za ta mutu na ce to Allah ya taimaka Allah sa akwai kaburruka masu tarin yawa a garin ku lalle ku zaki mutu in dai wani ne in dai wani ne sun baki aure shi ba zaki mutu to lalle ba lalle ku kin masa ba wato tunanin su daban ne mata tunanin su daban ne kuma ni ina ganin malam tun daga tarbiyyar iyaye mata su rinka koya wa ƴaƴansu cewa wannan abun ba daidai bane gaskiya ana sakaci ne ana barin su kurin yarinya a bata ta zama girma ta zama budurwa ba wani guidance ba a faɗakar da ita ba a nuna mata tun suna ƙanana ku fara nuna musu wannan su daina faɗa cikin wannan masifa kina son wani da bai damu da ke ba kina son wani da bai san ki ba kina son wani da ra'ayinsa bai yi akan ki ba wannan ba daidai bane Allah ganar da mu na'am Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai mace tana da damar neman saki idan mijinta ya hana ta yin aiki da wani ‘yanci na samun kuɗi, ta yi ƙoƙarin bayyana masa amma ya ƙi fahimta. Yana cewa ya fi so ta zauna a gida, wai alhali ta yi dogon karatu iyayenta sun kashe kuɗi sosai wajen ilmantar da ita, kuma yanzu sun tsufa tana buƙatar su tallafa musu.
To, shi asali a cewar miji ya matarsa ta zauna a gida ba za ta je ta yi aiki ba ba dalili bane da mace za ta nemi saki saboda wannan sai a nemi alternative sai a nemi canji a na farko dai akwai kuskure a ɓangarorin guda biyu ke da kika yi karatu duk uban da yake yarsa ta yi karatu ta yi ilimi ya kashe mata kuɗi kuma wani ya zo yana neman sa yana neman ta to ai masa bayani na gaskiya da gaskiya a ce wance an yi mata hidima ta ilimi an kashe mata kuɗi ta yi karatu kuma ana son a ba ta dama ta yi aiki saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza wannan kuma uba yana da yancin ya ɗora yarsa akan yadda yake so ta rayu tunda yarsa ce shari'a ba ta hana shi ba yana da yanci ya ce ga yanda yake so yarsa ta rayu in kaga ta yi maka a haka za ka karba bismillah ka karba ka aure ta idan ka gaba taimaka ba sai ka tsallaka ka je ka samu wacce wadda ta dace da kai kar ka bari kai faɗa da ubanta kar ka bari ka zama mai cin amana ko mai yaudara ka ce eh na yadda bayan ka aure ta kuma ka zo ka yi ka saba alkawari ka zo ka zo ka zo ka ci amana ka saba mata abin da kai alkawari abu na biyu ke kuma ya kamata baiwar Allah kafin ki aure shi ki gaya masa ubanki mahaifinki ya gaya masa a kafa masa sharɗi ga abin da ake so yayi to wannan idan aka kafa mai sharaɗi ya yadda kafin ya aure ki kuma bayan ya aure ki ya zo canja wannan ra'ayi ya ce ba za ki fito kina da daman ki nemi ya sake ki saboda daman kin gaya masa kuma iyayensa sun sani kuma iyayenki sun sani an kuma san da shi sai ya saba alkawari sai ce a abu zai yi ba to wannan kina da dama ki sau ki, ki nemi ya sauke miki abu na biyu idan har ya ce ba za ki je din ba amma zai baki makwafi zai baki makwafin aikin naki ba dai albashi bane to ya ce zai biya ki albashi sai ki hakura ki ci gaba da karban albashinki da sauran su kawai illa akwai wani karatun da zaga wasu iyayen suna sa 'ya'yan su yi karatun ne saboda manufa kamar karatun lafiya yana so yarsa ne ta je ta yi ta hidima wa al'umma ta yaye wa al'umma musulmi bakin cikin da suke ciki na mata su fada hannun maza suna duba su sai a bata dama ta je ta bada gudunmuwarta ta faranta ubanta sannan kuma ta taimaki al'umma kuma alƙalli an ba da wata gudunmuwa ta musamman a taimake ta akan wannan ba laifi amma haka kawai saboda tsabar ra'ayin neman kuɗi da son kuɗi mijinki ya ce ba zai aiki ba za ki aiki ba kice za ki nemi saki wannan bai halatta ba ba ba dalili ne da za a iya kashe aure da shi ba in dai baki zo da wani uzuri karɓaɓɓe ba duk da cewa hadisin da ya hana a nemi saki ya ce fi ghairi ma ba'asin wacce ta nemi mijinta ya sake ta ba tare da wani ba'asi ba ba tare da wani dalili ba wataƙila ki ce wannan dalili ne karɓaɓɓe ke a wajenki ba za ki iya rayuwa a ƙarƙashin mijin da ba zai bar ki aiki ba to wannan kina da dama ki nemi saki amma kar ki nemi sakin shi yafi alheri amma ki zauna a gidansa zaman aure shine yafi alheri abu na uku na ƙarshe shine maza su ma ya kamata su rinka lura gaskiya yayin da ka je ka auro yar mutane iyayenta sun kashe mata maƙudan kuɗi ta je waje ta yi karatu ko ta yi karatu a gida sun wahala sun kashe mata miliyoyin kuɗi to kuma yanzu ga tsufa ya zo musu gajiya ba su da taimakon sai yar wannan yar tasu suka kashe mata kuɗi idan ka yarda da tarbiyyar ta ka yarda da addinin ta ka yarda da tsoron Allah ta ba za ta ci amana aure ba me zai hana ka bar ta yi aikin ta bar ta yi aikin ta malamai sun ba sun rufe kofa ne gaba ɗaya aikin mace ba akwai sharuɗa da ka'idoji na aikin mace a kafa mata doka kar ta yi kaza kar ta yi kaza kar ta yi kaza kar ta yi kaza amma da yawa ko a ina a kasashen duniya a kasashen musulunci mata suna yin aiki irin aikin da ya dace da su da haka idan kana da haufi kana da tsoro to ka ba ta sharaɗi da doka akan abin da kake ganin ba za ta tsallaka maka ba kuma ka nema mata wurin da ya dace da ita da mutuncinta da darajarta da mutuncin aurenta to yanzu wannan kaga tana da uzuri ta ce iyayenta sun tsufa suna cikin gajiya suna buƙatar taimako wataƙila kuma ita kaɗai ne ta zo ta yi karatun wataƙila kuma idan ta je ta yi aiki din za ta taimaka musu wani zai ce eh ai kuma tunda dai ta yi aure ai ba sharaɗi bane ce ta ɗauki nauyin iyayenta ai tunda ta tana raye bata mutu ba in ta ga dama za ta iya tsayawa ta kula da iyayen ba gaba ɗaya bata yi auren ba ai misali in ta ce bari ta kula da ubanta da uwarta ta taimaka musu ta agaza musu ba za ta bari su tozarta su wulaƙanta ba to irin wannan kuma abu na gaba shine mijin sai ya kokari shi ya bada hanyar taimakawa iyayen ya dauke mata nauyin kulawa da iyayenta da haka gaskiya dai ita wannan baiwa Allah tana da uzurin da ya kamata a duba duma na basira duma na hakika ta faɗi cewa ga uzurinta amma ni bana baki shawaran ki kashe aure a ci gaba da matsanta mijin idan har tarbiyyar ki tana da kyau idan kina da ainihin kimar da zaki kare darajar aure to ya kamata ya barki ki aikin ki dan ki taimaki iyayenki idan komai zai yi ba ya sa miki albashin da zaki rinka ba kina taimakon iyayenki amma fa ba dole dole sa bane in dai ba alkawari kuka yi da shi ba cewa ya aure ki zai bar ki aiki almuslimuna ala shurutihim wannan kuma Allah ya ganar da mu Allah ya taimake mu na'am malam Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa a farkon aurenta tana samun ci da sutura da kayan more rayuwa. Amma ta lokacin da ta samu ciki wai sai mijin yake azabtar da ita wai karin safa ma baya bata. Idan ta masa magana sai ya ce wai ga ruwan famfo na. Har sai da wai jinin ta yi ƙasa. Likita ya ce a dinga bata abin da zai gina mata jiki. Shi ma dai bai siyo ba ya ce wai kwaɗayi ne kawai. a lokacin tana da ciki ya ce ba zai siyo ba to tai ta dai faɗan matsaloli take cewa in ya dawo sai ya irga kuɗin shi sannan yake ajiyewa idan ya tashi da safe ya ƙara irga wannan kuɗin na'am so shine take tambaya wai za ta iya ɗiban shinkafarsa za ta iya ɗiban shinkafarsa ta saida sai ta sai abubuwan ta canza abinci haka dai ta sai abubuwan gina jiki ta ce a haka ma yanzu ta tsane shi ba ta son sha'ar da take ya mutu da mugun fata duk haka take masa. So shi ne ta yi ta rubuta wannan tambar.
to Allah sauki in dai har mace ta kai wannan matsayi a tana faɗin waɗannan maganganu akan mijinta ya kamata manya su shiga gaskiya a duba wani lokacin fatawa haka kai tsaye ba ta fiye magance matsalar ba saboda watakila kuma akwai uzuri ko mijin yana da wani uzuri ba ta faɗi uzurin ba to amma dai ko da yana da wani uzuri babu uzurin da zai bashi ya zo yana mata wannan abubuwan da ta faɗa yake yi na cin mutunci da wulakanta da tozarta ga bari kuma ba tare da biyan bukata na kayan masarufin rayuwa na dole ba a nan gurin ah, ina ba da shawara a sanar da manya ah, iyaye waliyai kafin a ɗauki mataki abu na biyu abun akwai ban tsoro da gaske yau da yarinyar nan da kanta ta wayi gari tana cewa ta tsani mijin ma so take ya mutu to kaga in bai mutu ba ko an ba sa abu za ta kashe shi abu na uku maza ku ji tsoron Allah ku daina tozarta matanku ku daina wulakanta su kuma idan mace tana da juna biyu tana bukata a kula da ita gaskiya kulawa ta musamman extra care saboda ba ita kaɗai ka kula da ita ba da ɗan da yake cikinta jaririnka ne kai kai mata wannan ciki ba a titi ta ɗauke shi ba ka rinka azabtar da ita kana barinta da yunwa kana barinta da talauci kana barinta cikin tsananin bukata wannan zalunci ne ba daidai ba ne kuskure ne wallahi baka kyauta ba mijinki bai kyauta ba kuma ya zalunce ki ya shiga hakkinki ina fatan Allah ya isar masa da zancen nan ya ji a kunnen su ya ci gaba da kulawa da ke ga hanyoyin da zaki magance matsalolin idan akwai wata hanya da zaki iya bin samun ki inganta rayuwarki saboda larurar da ke tattare da ita to ki abu na biyu idan har babu ya halatta tunda wajibinsa ne ya kula da ke dolen dolensa ne zuwa asibiti abincin da ya kamata ki ci saboda kina juna biyu dolensa ne ya wannan don kin ɗebi shinkafarsa kin sayar kin canja kin siyo abin da ya kamata ya siyo bai siyo ba kisa ba Allah ba kuma ba haramun kika ci ba ba laifi kire ba amma dai a samu aiwa manya magana su ja masa kunne waɗanda suke gaba da shi in ya gyara fa ne alhamdulillah in bai gyara ba tunda bai sake ki ba yana son ki ne dan haka sai ki sauke masa nauyin da Allah ya ɗora masa ta hanyar abincin da yake da shi ki ɗauka ki sayar kuma ba wani ɓoye-ɓoye in ya magana ki ce eh na ɗauka na sayar na sai abu kaza na ɗauka na sayar na biya kuɗin maganin asibiti na ɗauka na biya saboda in sai madara da yaro zai sha ba da nono mai yawa da sauransu wato waɗannan maganganu malam irin wannan fatoyi suna da sosa zuciya kwarai da gaske wallahi ba na so na je ana wulakanta mutum ana tozarta shi bai da kyau wallahi yanzu ka duba lafazin da matan nan take cewa yana azabtar da ita yana azabtar da ita ka zauna ka kawo mace ka ajiye ta kai mata ciki matarka tana laulayi tana cikin larura Wai kwaɗayi.
ka ce wai wai wai kwaɗayi To ne laifi ne ma an ta yi kwaɗayi mai ciki in ta yi kwaɗayi ai ba laifi ba ba.
laifi ba ne Tunda ba komai take iya ci ba.
wallahi In ta ci wani abin ma amai za ta.
wallahi kuma shi ma yanzu haka ma wanke mahaifiyarsa sai da ta yi wannan kwaɗayin kafin ta haife shi Kwarai kuwa.
ba mamaki wannan ba Allah Allah ya shirye da shi ki ci gaba da haƙuri abinda kawai kuskuren da ke magana cewa kina so ya mutu Kwarai.
Mm, ki gyara wannan bai da kyau in kin yi fushi ki daina wannan kuma ki yi wannan shawarwarin da muka baki idan an samu canji to ya yi kyau muna miki murna an ba su san- samu canji ba ki daɗa rubuto takarda za a daɗa baki wata shawara insha Allah kuma za a nemi mijin naki a ba shi shawara kuma zai gyara insha Allah Allah ce wa
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta yana neman mata sai wata biyu ko uku bai neme ta ba aikin kenan dai kullum yanzu ta Mm, sami so- saɓani da shi ta komo sai ta ce wai kuma yana neman ɗaya matarsa ta baya inda Allah ya haramta to shine take neman shawara wai yanzu ta ci gaba da zama da shi ko kuma ta haƙura ta nemi sa mata kenan yanzu fa ita ta faɗi laifinsa eh ta ce na neman mata ta fita kuma ta dawo kuma ta dawo ta tarar da yana aikata fiye da laifin da yake a da da wata matar da wata mata to me take so kuma yanzu a yi masa wa'azi ya gyara mijinki ne ki ci gaba da zama da shi Allah shirye shi idan bai zai gyara ba ya sallame ki ki tafi ki je ki haƙurin zaman zawarci Allah ya baki wani miji ba shi ba abin da yake zuwa yake neman matarsa ta baya can wannan bai shafe ki ba kuma shiga sharo ne ba shanu ba mamaki ita wacce matan ƙarya take masa ba mamaki tana yi ne don ki ji haushinsa saboda ta san kina da addini ki ce ba za ki zauna da shi ba amma in ba haka ba zuwa kike ki gani yana yi
wai a chat ɗinsa ta gani to ai ka ji a chat din su ta gani Mm.
to kaga ai shi ma yanzu waye kai ta da bude masa wayarsa su matsalar su kenan sai su je su rungumo wa kansu rikici abin ya zo ya dame su a a- a daga garin duba wa- wannan uh, chat din miji kina neman ki kashe auren ki Allah ya sauwaƙe wannan miji ba mutumin kirki bane in dai ya tabbata abin da kika faɗa kuma abin da yake saban Allah ne amma in kin tabbatar da cewar ya daidai ne neman matan to ki ci gaba da zama da shi abin da yake yi wancan a masa wa'azi ko ke ke masa tun da kin gani ko ki sa a masa ko kuma ki gaya wa matar ta daina amince masa in ita ma mai tsoron Allah ne ba munafuka ba ce ba Allah shirya da mu ya gane da mu na Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa menene hukuncin kitso ga ɗa namiji
shi annabi ya ba mu ka'ida ku riƙe wannan ku huta cewa ba a so namiji ya rinka kama da mace ba a so mace ta kama da namiji kan namiji ya kama da mace kan nam- na mace ta kama da namiji har ma har ma annabi ya yi tsinuwa la'ana Allahu al-mutashabbihin min ar-rijal bin nisa wa la'ana Allahu al-mutashabbihati min an-nisa bir rijal mazan da suke kamanceceniya da mata a cikin duk abin da namiji zai kwafa na mace mai da shi kansa da kitso da ɗaura zani da ɗaura awarwaro da sarƙa da jambaki da gazal da ɗan kwali da duk abin da ba kitso kaɗai ba ko me inda namiji zai mai da kansa ya kama da mata sunansa tsinanne la'ananne ya aikata kaba'irar zunubi saboda duk zunubin da aka yi tsinuwa akai sunansa kaba'ira haka duk macen da take ƙoƙarin ta mai da kanta kamar namiji rajilatu min nisa ita ma tsinanniya ne daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka in namiji ya je yana yin kitso irin na mata to tsinanne ne inda ya je yana kitso irin na mata ya kamancece ne da mata sunan aikin da yake aiki ne na la'anta na tsinuwa to amma akwai maza waɗanda suke suna da gashi mai yawa suna tufka shi su daure manzon Allah ma yana tufka gashin sa ya daure amma ba irin kitsan mata yake yi ba akwai na maza daban akwai na mata da aka tufka gashi a ɗaure wannan ba haram ba ne saboda gashin ya taru ya yi yawa amma dai an riga an san irin ma gashin da ake tsa- ɗaurewa ba irin namu gashin ba ne mukan namu gashi ma a tuttunku ne yake da ƙyar yake kwantuwa da sauransu da haka kada namiji ya kama da mace kada mace ta yi kama da namiji don ku haramun ne akwai tsinuwa Allah alam Allah ya saka da alkhairin take cewa tana tare da mijinta ita ma shekara sha ɗaya tun farkon auren wai suka fara samun matsala saboda shi ma dai yana neman mata ta yi ta yi ya daina yaƙi ta tambaye shi ko abin da yake mata na ba daidai ba ta gyara ya ce babu ta ce yanzu ko ƙaunar ganin shi ba ta yi idan ta tuna da shi ma gaban ta faɗuwa yake ta ce ya sake ta yaƙi idan ta ci gaba da zama da shi ta ce abin zai kai su ga halaka ta ƙi amincewa da shi yanzu kusan wata hudu saboda bin mata da yake yi shine ta ce a bata shawara me ya kamata ta yi To, ai, ya fito fili ai, ya fito fili, tunda ya bayyana gare ki dalili ya tabbata gare ki, kuma ya ki ya daina wannan abun ɗabi'arsa ne halinsa ne kawai kin yi kuskure, kin je kin auri miji wanda yake mai neman mata. Tunda ba za ki iya zama da shi ba sai ki neme ya sauƙe miki, idan ya ki yadda akwai kotu ai, akwai iyaye, ƙwarai da gaske sai a je a yi masa amfani da yaren da zai gane. wani ka bani takarda ta ka rabu da ni mai dalili kana neman mata ni ba zan iya zama da kai ba kana neman mata kurin ba wani tashin hankali ki tafi kotu ko ki je wajen iyayenki kina da wannan yancin babu wani tilas ina sha faɗa ina maimaitawa babu tilas a zaman aure miji yana gana miki azaba yana aikata fasadi yana barna ya tabbata cewa yana aikata wannan abun kuma wai dole ita zama da shi babu wannan kina da yanci kina da zaɓi zama ne na ibada za ki iya canja wani mijin ba shi ba kina da wannan damar Allah shirya da su wai ni injiniya wannan neman mata neman matan nan kam wai matan nan da gaske suke mazajen suna neman matan nan haka ne wallahi da kullun na gaske an tambaya akan neman mata gaske ba da gaske ne ana yi ne Wannan wani irin bala'i yayi fara al'umma ne
tabbas kullun ne ma ko dai suna nufin dai dan chatting da dan hira da mata ne ba su ba wai wannan gashi har ta kaurace mai ma wata hudu tana sane ta san yana yi kuma ba kuma zafin kishi ne yasa kawai dan ta ga yana yana yana neman aure ba Mm-mm.
Allah sauke Allah shiryar da su Allah shiryar da su inda haka ne wani abu ya zama annoba annoba ne wai akwai ranar da muka zauna yau zaman mu na hamsin da bakwai gaskiya zai wahala akwai wata rana da muka zauna ba a kawo mana fatawa akan maza suna neman mata ba gaskiya zai wahala kai zai wahala to wannan ya rage ga al'umma su gane halin da wannan al'ummar take ciki a yau gaskiya wannan ya rage ga wannan al'ummar ta gane cewa lalle akwai buƙatar gyaran tarbiyya ya rage ga al'umma mu gane cewa mu san wa za mu ɗauki 'ya'yanmu mu miƙa su zuwa gare su duk wanda zai aurar da yarsa wallahi ya binciki mijin da zai ba wa yarsa kuma duk wanda ya kuskure ya je ya ba da yarsa ga manemin mata kuma ya sani to ya ci amanarta kuma ya da- ya yaudare ta Allah kare mu Allah kare Allah shirya da su na'am Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa suna yawan saba- samun sabani da mijinta to har dai aka yi saki daya to akwai ranar da za ta fita ta tambaye shi za ta fita ya ce in dai ta fita a bakin aurenta to a- a a ranar dai har ya dawo ma ya ce ai yake cewa kin saki kanki ya mata dukan tsiya a ranar mahaifiyarta za ta je dubawa ya ce ba za ta je ba shine ya mata dukan tsiya ya ce kin saki kanki To, sai daga baya kuma in suna tare sai ya ce mata kin fasan saki biyu ne a tsakaninmu. Kaga biyu kenan, ai dama ya taba mata na farko wani sai wannan na biyun da yake cewa kin saki kanki. Bai ce da ya sake ta bai ce in ta fita har ya dawo ya mata duka. To shikenan daga baya kuma bayan wannan sai suka ƙara samun saɓani sai ya zo ya mata saki na uku ita a wajenta kenan. To, sai kuma ya zo ya ce gaskiya shi wancan na biyun wanda yake cewa ta saki kanta wanda akan fitar akan fita unguwa sai ce shi gaskiya wannan bai dauke shi a matsayin sake ba to shine take tambaya ah, ya matsayin auren su yake To, na farko dai wannan miji Allah shiryar da shi saboda dukan matarsa da yake yi da kuma tozarta ta irin wannan akan mace kurin ka ce tambayan ka kawai mace ta tambaye ka za ta je unguwa ka rufa ta da duka anya wannan yana da hankali kuwa ba wai fa ta je unguwar ba a bisa yadda ta yi tambaya tambaya kawai mace ta buɗe baki ta ce zan je unguwa ka rufa ta da duka wannan da akwai shari'ar musulunci da ya kamata a kira wannan mutumin a ladabtar da shi a shari'ance kuma na tabbatar shari'ar baturan ma ba lallai ta rasa wata doka da za ta yi maganin irin wannan ya gane zalincin ba wallahi tambaya kawai kuma Allah bai hana ta ta tambaye ka ba matan annabi ma suna zuwa unguwa ba kuma mutum wai mijin wai wai mace wai daga ta tambaya kawai tambaye ka zaka je za ta je unguwa ka ce wai ta saki kanta na sha faɗa ina maimaita injiniya na ce ya kamata gwamnati ko malamai su zauna su yi wata wata ya kamata duk nan gaba wanda za a auren masa da ya- da mace a je a gwada kwakwalwarsa Wannan kuwa.
wallahi a rinka gwada mutane a tabbata anya ba mahaukata ake ba wa yaya ba kuwa Wa- wato wannan sai ka sai ka kasa gane wani irin tunani ne da wannan namijin wai tambayan nan haka take kuwa Haka take malam. ai.
haka ta rubuta Haka ta rubuta.
kurin namiji mace daga tambayanta Ai dawowa ya ba ma ya gidan dawowa ya lakaɗa mata duka.
saboda kurin ta ce za ta je ta gaida iyayenta Tarayka.
Allah sawaki Allah sawaki Allah shiryar da shi Allah ya ganar da shi abu na biyu akan tambayar shine idan miji ya ce mace ta saki kanta ko ya ce kar ta fita in ta fita a bakacin aurenta duk mun sha bayani wannan ba saki ba barazana ce kawai barazana ce barazana ce don haka amma abin da zaki shine ki koma ga iyayenki ki gaya musu idan bai gyara wannan halin ba ba za ki zauna da shi ba tambaya kawai in an tambaye shi za a je unguwa sai duka Ai cewa ya dama an ta ƙara tambayar sa ya saki. saki.
to ai bai zai yi ba Shi ne da injiniya ta tambayar sai ya dawo ya zo gidan ya mata dukan tsiya. Ya ce ai tasa cikanta.
ba daidai ba ne kuskure ne zalunci ne wannan azzalumin miji ne inda abin da ke faɗa haka ne kina tare da azzalumin miji kuma duk yanda za ki bi ki kashe wannan auren in kin yi baki laifi ba wallahi in dai abin da kika faɗa daidai ne kuma ina ganin iyayenta in suna raye ya kamata su bi kadinta su bi hakkinta irin waɗannan abubuwan ne suke damuna wani lokacin nake cewa wasunmu su suke buɗe ƙofa ma turawa suna jin irin wannan maltreating mata da ake yi ana zagin shari'ar mu ana cewa addinin mu muna yin slavery muna mai da mata kamar bayi in dai waɗannan maganganun za su rinka fita kuma haka kuke wa matanku wallahi ba karamin zalunci kuke ba gaskiya kuma ba addini bane wannan wal islamu bari'un min hada hadhihi tabi'a musulunci ya barranta daga wannan ɗabi'a gaskiya Allah shiryar Allah ya ganar Allah kuma ya bata hakuri Allah ya bata ikon karban hakkinta kin ji shawarar da yadda muke baki wallahi wallahi Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa akwai wani wanda yake son ta wai amma wai matarsa mai ya ce don ta kama wata alliance ma shi ne babanta ya ƙi ba shi dama ya turo to akwai wani shi ma kuma da ya zo yana son ta na biyu kenan to wai amma matarsa ta ce in dai ya aure sai dai amarya ta zama 'yar kallo to ta ce yanzu kusa an kusa shekara ɗaya kenan yana turowa amma an ƙi amince masa saboda wai abin da zai je ya zawo shine take neman shawarar malam shawara shine wacce na farko dai kun riga kun kun canfa ta kun ce mai ya ci wanda ni ban yarda da wannan maganar mai ta maitan ba za mu zo tan za mu yi magana akan shi insha Allah akwai dai kambun baka na sani to a batun da kin ga riga an ce ga kaza kuma kin yarda da abun to ki hakura abu na biyu wannan matan da an riga an miki bayani kuma kin gamsu da abin da aka faɗa ki hakura da su biyun gaba ɗaya shine shawara ki haƙura ki je ki kama addu'a Allah zai kawo miki wani basu ba insha Allah kurin shine shawara ta wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai idan mahaifi bai yi wa ɗansa yankan haihuwa da ake yi ba mahaifiya in tana da hali za ta iya yi sannan wai ta hanyar wai wai idan layya ta zo wai sai ta yi da niyya biyu ko kuma wai ta shiga haɗaka da ake yi misali idan a sa maybe mutum ko nawa ne suke haɗuwa ko raƙumi wai ta shiga da wannan niyya biyun
niyya biyu niyyan ragon suna da da layya misali kike nufi ko Eh.
to bari mu dauko abin da yake dake idan idan uba ya gagara bai iya sayan ragon layya ba mace ta siya ta kyau ba ragon layya ba ragon suna Mm.
ta kyauta kwarai Allah ya saka da alkhairi mu mata ma da za ku zo kuna wani abu ai da kun taimaka ai wallahi tallahi da kun taimaka tunda yanzu ai kuna samun kuɗi ma sama da yadda mazan suke kaga mutum yana cikin matsi amma matarsa tana walwala bai da abin da zai ce amma matarsa tana riƙe waya ta miliyan kaza to duk macen da ta taimaki mai gidanta ya yanka ragon suna Allah mata albarka kuma ta yi daidai ba ta saba shari'a ba ina fata ana fahimta idan idan shi shi ragon suna musabbi ne layya kuma sunna ce mai ƙarfi mu'akkada ma wasu ma sun ce wajibi mallam yudahi duk wanda yake da iko bai yi layya ba manzo Allah ce fala yaqrabanna masjidana kada ya kusanci masallacin mu da sauransu so zaki iya haɗe niyyar idan ya zo rana ɗaya tunda ba hali idan ya zo rana tunda duk sadaka ne ake bara in ya zo rana ɗaya sai a haɗe amma ba in ya riga wuce ba sannan kuma dangane da haɗuwa a cikin abin yanka ai shari'a ta halatta a haɗu mutum ɗaya mutum biyu har mutum bakwai akan saniya ko raƙumi duk wannan ya halatta sannan kuma mai gida yana iya yanka layya ya ce da shi da iyalan gidansa gaba ɗaya duk ya halatta wannan kuma kin shiga hajiya Allah taimaka na
Allah ya saka da alkhairi wannan mai tambaya ta gaba tela ne yake cewa akwai wani butun butumi da suke amfani da shi wajen saka kayan mata dinkuna haka suna displaying style haka suna nuna style na dinki shine yake tambaya mai hukuncin kar haka a na yi halatta?
shi abin da malamai suka ce kar a yi shi mai cikakken halitta kar a yi shi mai cikakken halitta kan dan kai ya zama ana kwaikwayon Allah ne wanda wanda an yi narkon azaba ga masu kwaikwayon Allah ranar tashi alƙiyama wasu kwaikwayon halittan Allah sai Allah ya musu azaba to abinda suke cewa sai a sai a yi shi ko rabi a rabin mutum kaga bai gama cike ba ko kuma ba ido ko ba hannu dai ko ba wani abu da sauransu wannan ba laifi wallahu alam na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa haƙoranta ne ba a daidai ba to akwai wani abu da ake sawa asibiti braces shine take tambaya mai halaccin hakan yana saita space ɗin haƙoran da sauransu shine take tambaya babu laifi za a iya sawa ba canja halitta ba ne ba saboda bukata ce kuma larura ce za a iya sawa wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma allurar family planning take yi to jini sai ya zo sati biyu idan ta fara sai ta yi sati sannan jinin ya sake tsayawa a sati biyu to shine take tambaya ya ya ibadarta ta zaɓi ah, ta duba a kafin ta fara planning ɗin a wani rana da wani rana take yin jini a wata a farkon wata take a a tsakiyar wata a ƙarshen wata take to sai ta duba waɗannan kwanaki sai ta ware su a cikin kwanakin da take yin jini su ne jinin al'adanta duk sauran kwanakin jinin tsarki ne da haka kuma tun da wannan allurar take sha daman take ake mata daman tana da sababi wajen canja mace al'adarta da wargaza lissafinta da haka ta zaɓi kwanakin da ta san tana yi shi kenan ta yi al'adar ta sauran kuma ta ci gaba da sallah ta je ci gaba da neman magani kuma baya hana sallah baya hana alaƙar aure baya hana karatun qur'ani sai ta je ci gaba da neman magani Allah ya ba ta lafiya na'am Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ya nemi auren yar kanwar mahaifiyarsa tsawon shekara bakwai tun farkon mu'amalar da da ya faɗa mahaifi- mahaifin yari- mahaifin yarinyar sai aka ce in dai sun daidaita da yarinya za a bashi to suka zo dai suna soyayya sosai sai daga baya ya samu asara ta ta noma mutane da yawa sun yi asara to har ta shiga jami'a to dai bai samu ya aure ta ba dai aka ce ta jira ya kare aka ce ya- ya- aka ce ya jira ta gama university har shekara ɗaya sai daga baya suka ce gaskiya wai yana da mummunan hali ba za su ba shi ba ya ce gaskiya ba haka ba ne wanda ya fi shi kuɗi ne ya zo to shi ne ya ce yanzu kusan shekara ɗaya yana musu Allah ya isa Hmm.
saboda Allah ya da ku abin ya taba ya ce kuma yana ta musu Allah ya haɗa su da muguwar da addu'a yadda suka kuntata masa to shine yake tambaya hakan da yana da laifi a wajen Allah
To, na farko dai wannan yana ɗaya daga cikin matsalar dogon neman aure wanda mun sha gaya mutane duk wanda yake da hali kada ya dogon neman aure musamman a wannan zamani da 'yan matan nan ba su da garanti ko iyayensu ba su garanti wanda yake da hali kada ya dogon neman aure amma in mutum yana da garanti yana da tabbaci a gurin yarinya ko iyayen yarinya to wannan zai iya yi kuma yana da manufa wataƙila akan aurenta kuma iyayenta sun kafa mai doka sai haƙura ta jira abu na biyu a ya, tunda sun masa alƙawari ya faɗa sun masa alƙawari za su ba shi to sun yi laifi sun saba alƙawari kuma ina al'ada kana mas'ula wa aufu bil ahad Allah ya ce a cika alƙawari alƙawari abun tambaya ne ina al'ada kana yi kana mas'ula to sun saba wa Allah shikenan sun sarye masa dakinsa magana cewa yana da mummunan hali tun a wancan shekarun duk ba su gaya masa ba sai yanzu da lokacin aure yazo za su ce yana da mummunan hali to wannan akwai alamar son zuciya a ciki kuma me yasa yana da mummunan halin suka bari ya ta neman auren yarsu ya ce mata hidima har a ce ya jira wannan zalunci ne an zalunce shi to amma ya faɗi amsar ya ce wani wanda ya fi shi maiko ne ya bayyana to daman daga cikin illolin kenan Late comment.
eh ka zama late comer A shi mai zuwa ne late comment.
Eh, ya zama late comer kai Ya- Late comer ya mai illa.
le- late comer ya kwashe abubuwa to ka an yi maka kuskure ba a yi maka daidai ba amma kai musulmi ne ka kyauta da ka turo addu'a addu'a kam da kamar ta shekara ɗaya ai ta isa mala ko so kake sai ka haɗa shekara bakwai ɗin kana tsine musu albarka wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuskure ne kuskure ne in kai Allah ya isa ɗaya ma ta isa wanda ba na goyon bayan kai Allah ya san kawai ka ce musu Allah ya shirya da su man taraka shay'an lillahi awadahu Allah mimma huwa khairun minhu wanda ya bar abu dan Allah Allah sai ya canja masa kar ka sake yi ya isa ka ka daina yi ka musu Allah ya isa kwaya ɗaya lafiyayya tunda ba za ka yafe ba ka isa ka je ka nemi wata insha Allah Allah ya taimaka na Allah ya saka da alƙirin take cewa shekara ashirin da biyar ba ta tare da mahaifinta. Ta ce ya ba da ita kyauta tun daga yayi ga dangin mahaifiyarta, har ta gama makaranta bai san hakkinta ba, bai san komai ba. Ko hutu ta je wajensa, akan kuɗin motar dawowa sai ya ce ta zauna ba za ta dawo ba. Sai dai wanda suke uba ɗaya su ne suke ba ta suke tura mata kuɗi ta dawo. Har ta samu miji za a mata aure mahaifiyarta ce mahaifiyar ce ta yi bakin ƙoƙarinta wajen yi mata kayan ɗaki ya ce shi ba zai ba wanda suka rike ta ne wai za su yi mata ya hana kowa nasa zuwa wajen bikin yanzu an yi bikinta shekara biyu kenan in ta kira shi ta gaida shi sai ya ce ai ita shi bai santa ba ba shi da su wai sai ya ci bai da bai da yarinya mai suna Zainab ba ita sunanta Zainab kenan a yaransa ko ya masa magana sai ya ce ai bai santa ba bai san ma an aurar da ita ba ita kuma da tarji ya faɗi hakan har yanzu bata je gidansa ba kusan shekara biyu shine ta ce idan Allah malam ya bata shawara ya za ta yi abin yana damunta.
irin wannan mummunan ɗabi'a da iyaye suke yi wa 'ya'yansu ba ba ɗabi'a ce mai kyau ba ƙasawa yi ƙasar mu'amala untatawa fushi wanda ba a sauka wannan ba daidai bane iyaye su rinka yi wa 'ya'yansu wannan ba daidai bane kuskure ne ki haƙuri baban ki yayi laifi tabbas bai kyauta ba sannan kuma kin ce ya bada ke kyauta inda ya bada ke kyauta shi wataƙila a tunaninsa komi su za su miki waɗancan a irin nasa tunanin wanda wannan tunanin ba daidai ba ne tunani ne na mai na kuskure a laifin da ke ma kika yi shine da kika ƙi zuwa gidansa kin yi laifi kin ƙi zuwa gidansa da ya kamata ki ce mana kin je ya kore ki in kin je ya kore ki sai ki daina zuwa amma tunda baki je ba bai kore ki ba kuma yanzu yana ki- kina kiran sa yana cewa bai san ki ba ai watakila haushi yake ji saboda ba kya zuwa gidansa shi yasa ya ce bai san waye yarsa ma wata Zainab ba ki daure ki je da mijinki ku dan yi mai sayayya mai kyau da naman kaji lafiyayyu da biredi na irin na zamani luba luban nan da yamma haka sai ku tafi ku je ku gaishe shi a dan tura masa turakarsa ku koma gefe ku gani da kansa zai kira ki ya ce ku zo a gaisa ku yi haƙuri rayuwa sai an yi haƙuri uba faɗa da shi ba daidai yake ba iri ɗaya bane da faɗa da aboki ko makoci faɗa da uba babban kes ne duk yanda aka yi wannan dattijan an bata masa rai daga nan kafin ki sake rubuta tambayoyi ki je ki duk abin da zaki ki sulhunta da babanki ki sake rubuta wannan takarda mijin da ya aure ki ku je a bashi hakuri mai garin garin ya bashi hakuri mahaifiyarki in tana raye ta bashi hakuri abokananki ne duk wanda zaki dauka aje a bashi hakuri ki ce yau dai ga yarsa Zainab din nan dai ta zo ta gaishe shi sannan kuma in kuna da hali gaskiya ku yi masa abin arziki yawwa inda hali in mai gidanki yana da hali inda hali na ce malam inda hali don Allah su biya da cijin nan umara eh in dai da hali in dai ya hau jirgi wallahi zai gane yana da ya Zainab ko ba ka bane malam yawa su dan biya mai umara a dan bashi yan daloli ya je abin nan insha Allah ta'ala in layya ta zo a yi masa sai masa bijimi mai kyau in kuna da hali in ku mijinki talaka ne to ku shirya ku tafi ko nono ne ku sai masa da fura da nono ku tafi Allah kiyaye jama'a mu yi mata addu'a Allah daidaita ta da uwarta Amin.
Allah daidaita ta da ubanta Amin.
wannan mummunan addu'a da ubanta yake mata ko wannan kauracewa da uba yake mata Allah ya shiryar da shi Allah ya hada su Allah sa mu ji albishir nan da yan satuttuka masu zuwa ta ce sun daidaita na'am Allah ya saka da alkhairi nan take cewa menene hukuncin zama da mijin da yake biya wa kansa bukata ta waya wai yana kallon batsa ne sai ya istimna'i ta take ce masa masifin da suke tunkararsa wannan dalilin ne so shine take tambaya tana zama ne da mai sako tana zama ne da mai sako za ta iya zama da mai sako a ci gaba da yi mai nasiha kuma ai ta yi kokari malam Mm.
ta sauke babban nauyi tunda har tana iya gaya masa cewa yana wannan istimna'i yana biya wa kansa bukata da wayarsa kuma tana ce masa masifin da suke samun sa wannan shine sababi ai ta yi kokari ta yi jihadi ta ci gaba da yi ta ci gaba da zama da shi kuma ta ci gaba da yi har Allah ya sa ya tuba ya gyara ya daina kuma ki ci gaba da kula da kanki kina inganta rayuwarki don ki shimfiɗa mai rayuwa mai daɗi zai daina wannan abu mutum yana da mata kuma yana istimna'i na'am Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai akwai hisabi tsakanin mutane da aljanu shine ke tambaya saboda wai wasu abubuwa duk da yake yi na rashin lafiya eh, in bai da lafiya ko wani abu wai na saban Allah da yake ba a san ran shi ba kamar wai tilas so kuma yana tsoron ka Allah ya kama shi ya hukunta shi shine yake tambaya To ya cakuɗa abubuwan ne dai na farko dai a- aljanu layinsu daban ɗan adam layinsu daban. Eh amma duk wanda ya zalunci wani in dai ya samu haɗuwa da wani zalunce shi akwai hisabi mana. Wa inna kana rijalun min aljinni ya'uduna bi rijalin min al-insi fa zaduhum rahaqa. Kamar yadda ya cikin kishin suratul jin amma a a wa- ba ni sunan shi aljani yana rayuwa da yan uwansa aljanu yana iya cutar da yan uwansa kuma yana iya cutar da a mutane aljanun su ma akwai musulmi akwai kafirai da aljani musulmi da ya cutar da mutum musulmi saboda baya ganin sa Allah bai zai bace ba haka duk mutumin da shi ma in zai iya haduwa da aljanin kenan in zai iya haduwa da shi ya zalunce shi ko ya cuce shi shi ma Allah bai zai bace ba abubuwan da kai a da na kuskure ka je ka nemi Allah ya yafe maka kuran ba sai ka likanta shi da wani aljani ko da abu kawai ka je ka nemi Allah ya yafe maka dan baka faɗi ma me ya kai din ba wallahu alam Allah ya saka da alkhairi yake cewa wai akan wankan janaba ne wai bayan tsarki mutum wai sai ya goge hannun shi a ƙasa kafin ya fara wankan a'a wasu ya goge wa an yana sabulu ya wadatar a da ne ake wannan saboda ba sabulu goge kasan a matsayin sabulu da haka akwai sabulu yayi wallahu alam wannan wai game da mamu wai shin da abokin liman da ƙanin liman da yan liman wane ne yake da sallah
kanin liman shi yake da sallah abokin liman ma yana da sallah amma sallar tasa da sabo a ciki yayan liman kuma shine bai da sallah amma idan ya riga liman sallama ko ya riga liman kabbara harama na'am oke mutane sun gane ƙanin liman da yan liman ɗin? Da- kanin liman shine wanda yake sallah ta sunna idan liman yayi yayi innama ju'ila al-imamu li yutamma bi fa idza kabbara fakabbir wa idza raka farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamd wannan kanin liman kenan in liman yayi yayi in ya dago ya dago abokin liman shine wanda suke yin tare ayi ruku'i tare a dago tare ayi sujada tare wannan sako ne yayan liman shine wanda yake riga liman idan ya riga shi shi ma mai sabo ne mai laifi ne amma in ya riga shi sallama to sallarsa ta lalace kuma shi wannan barnarsa ta fi yawa yayin liman ɗin Allahu alam Allah saka da alkai wanda yake cewa shi ɗan kasuwa ne yana ƙasan yayan shi kusan shekara goma sha biyar ya ƙi ya yaye shi kuma gaskiya nauyi yawa yake ƙara masa idan ya yunƙuri zai bar ƙasan sai mamarsa ta ce wai bata yarda ba ya ce mahaifinsa ya daɗe da rasuwa kuma wanda yake ƙarƙashin nasa ba jin maganar babban yayansa yake ba shine yake neman shawarar malam to na farko dai a shari'a ba inda aka ce wai wani yayanka ko wani kaninka ko wani kawunka ka je kai ta masa aiki ba lissafi ba sallama babu wannan sam sam ya kamata idan ka masa aiki ya sallame ka kuma idan lokacin sallaman ka yi ka samu freedom ka je ka bude naka za ka iya zuwa ba za ka je ka zauna mutum ya dankwafe ka kana ta tara masa kuɗi da shi da 'ya'yansa da magadansa ba sai ya zo ya faɗi ya mutu 'ya'yansa su kore ka ba in kaga kayi kwari ka kai kawai ka ware ka je ka yi Allah ya taimake ka kuma idan ba a maka sallama mai kyau ka yi magana ka ce a sallame ka sallama mai kyau da ta dace da irin aikin ka da zamani duk wannan abin shari'a ta baka dama sai dai ƙauyancinka da gidajencinka da rashin wayewanka ka zauna kana ta hidima a gidan yayanka ko kanin babanka ko kawunka dan uwan mahaifiyarka kana ta masu hidima amma yana tauye maka hakkinka baya baka magana za ka yi magana za ka yi ba ma sai ka gaya mahaifiyarka ba ita tana can gida ai tunda dan uwanta ne ba za ta so a ce ɗanta ya saba nawa kawai ka je ka ce ka ga ka biya ni aiki na kur magana alaƙar ka da mahaifiyata daban magana hakki kuma ni ina da iyali ina da yaya ina buƙatar ci ina buƙatar sha dan haka ka bani hakki na ko ka ban hakki na ko kuma gaskiya zan fita in nemi hakki na a waje in ya baka fa nema ku ci gaba da zama da shi ka kyauta ka faranta idan kuma bai baka ba za ka iya ballewa ka rabu da shi ka je ka nemi abin da za ka ci ka sha ka rayu ita mahaifiyarka kuma ka bata haƙuri Allah bata haƙuri saboda me shari'a bata baka dama ka ci gaba da zama akan abin da zaka cutu ba ita ma shari'ar mahaifiyarka shari'a bata da bata dama ta takure ka tana cutar da kai ba ba bata wannan damu ba amma dai a lallaba a hankali a bi sannu sannu ka nemi yancinka ka nemi hakkinka in ka balle ka je ka buɗe naka matukar zalunta ka yake yi matukar hakkin ka yake cutar ka yake yi to ba kai laifi ba wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa daga nawa ne idan mutum ya hada su zakka ta waje ba akan shi sannan wai idan mutum ba kuɗi gare shi ba misali yana da gold ko kayan siyarwa na shago su ma ana fitar musu da zakka ko kuma tsagoran kuɗi ne kawai ake fitarwa
to abubuwan ba ni sunan shi dangane da da zakka na farko mun sha yin bayani cewa ita zakka tana da sharuɗa na farko dai ya zama milkan kamilan mallakan ka ne completely kai ka mallaki abun sannan kuma ya zama ta shekara an ya hula alaiha alhaul akwai shekara ta bi ta kan wannan dukiya ko kana juya ta ko dai a ajiye take a banki dai ya zama dai ta shekara gaskiya dole sai ta shekara kuma mallakar ka ne ba mallakar wani ba ba kayan bashi ba ne ba da sauransu sai dai in bashin da ka ɗauka bashi mai yawa ne kuma kana juya shi to za ka cire masa zakatun da biyan da kuɗin sun da hannunka kai kake sarrafa su kai kake cin riba su kake amfanuwa da su to dangane da kuɗi a yanzu dai a lissafin zakka a wannan da yake yana canjawa kusan kullum yana canjawa ko a kwana based on kwanaki ko kuma a sati sati ko wata ko wata ko shekara amma ranar shida ga watan ga misali ranar shida ga watan sha biyu abinda suka ce zakka kudin da ya kai zakka shine miliyan goma sha shida da dubu ɗari tara da ashirin da ɗari shida da goma miliyan goma sha shida da dubu ɗari tara da ashirin da ɗari shida da goma kenan kawai ka ce miliyan goma sha bakwai wanda yake da approximately wanda yake da miliyan sha bakwai zakka ta kama shi mai miliyan sha bakwai da rabi ma sha shida da rabi ma kaɗan ne ya hana tana dubu ɗari hudu ne kawai hana ka ce tana sauka tana kawai daga miliyan sha shida da rabi za ka ba da zakka ka ka kasa kashi arba'in sai ka bada kashi ɗaya sai ka buga a calculator kashi arba'in sai ka bada kashi ɗaya idan gwal ne kuma in ya kai gram a tamanin da bakwai da ɗigo arba'in da takwas gram tamanin da bakwai da ɗigo arba'in da da takwas wannan shine nisabin a kuɗin da ya cancanta ka kai ka cire zakka a kayan shago da kayan da ake juyawa na kasuwanci shi wannan idan an zo kimarsa ake hadawa a ga kayan shagon nan ya kai miliyan nawa ya kai wannan kudin motocin haya haka a buga a gani sun kai wannan kudi sai a kasa kashi arba'in sai a bayar wannan shine wallahu ta'ala alam na'am Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ko take cewa menene wai ingancin cewa umra wajibi ce sannan tana so malam ya rarrabe mata wai sunna ne ko farilla sannan idan mutum ya samu damar zuwa hajji ko umra zai iya mutum mai rai umra ko sai mamaci sannan idan umra ta waje ba wanda ya hajji shi ma idan daga baya ya sami iko dole sai ya koma ya sauke umra ko hajji ta isar masa ita umra ƙwaya ɗaya ce a rayuwa ta wajibi umrar farko ita ce ta wajibi al'umratu wajibatun fil umri umra ƙwaya ɗaya ce ta nan wajibi akan mutum ma'ana ana bin mutum hakki ya yi umra ta dole kamar yadda hajjin aikin hajji na farko shi ma dole yadda za a gane shi ne idan mutum ya je aikin hajji ya yi tsurar aikin hajji bai umra ba to ko ya dawo akwai wata umra da ake bin sa ta dole da bai je ba to amma idan mutum ya je aikin hajji sai ya yi umra a aikin hajjin sai zo aikin hajji to ya sauke wajibin ga waki da da haka zance mafi inganci idan mutum bai taɓa yin umra ba to umra wajibi ce akan sa in ya samu kuɗi ya je kamar yadda aikin hajji ma wajibi ne in samu kuɗi ya je wannan tabbata bi sunna ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cewa a wannan kenan sai kuma ta ce me kuma idan wajibi ne idan mutum ya je aikin hajji bai yi umra ba sai ya sake zuwa yayi idan ya taɓa yin umra shikenan in bai taɓa yi ba sai ya koma ya je ya yi umra ina fata ana fahimta amma in dai ya taɓa yin umra din ya haɗe da hajjin da umra ya sauke wajibi Allahu alam Kawai za a iya mai rai ko umama ce?
yawwa ana iya yin wa mai rai ko mamaci umra shine ina ba ake cewa akwai hadisi sahihi a hadisin shubruma wani bawan Allah ya zo yana aikin hajji manzo Allah ji yana cewa labbaik Allahumma shubruma sai annabi ya ce kai waye shubruma sai ya ce akhulli au qaribul li dan uwana ne ko kuma na kusa da ni sai manzo Allah ya ce da shi ka taba yin aikin hajji ya ce a hajjata an nafsi ya ce a ya ce to hujja an nafsi ka sun hujja an shubruma ka je ka fara yin aikin hajji a kanka sannan kai wa shuburma kenan wannan ina ba ta halatta ya halatta wani ya wakilta wani ya je masa aikin hajji amma da sharaɗin wanda zai je aikin hajji ya zama ya taɓa yin aikin hajji haka ko umra ma haka don haka ya halatta wani ya sa wani ya masa umra amma ga waɗanda ake wani ya zai sa wani ya masa umra ko aikin hajji na farko mamaci wanda ya mutu na biyu wanda yake mara lafiya ba a tsammanin zai warke kuma yana da kuɗi za a yi umra za a yi biya a je a yi masa umra sannan kuma wanda ya tsufa hakikanin tsufa sannan wanda ya bata aka neme shi aka rasa kuma yana da dukiya ba a san ya bai an san bai je ba za a iya zuwa a je a yi a je a yi masa a je a yi masa umra wannan duk ya halatta a, wani ya wakilci wani ya je ya umra insha Allah ko aikin hajji na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta sha azumin Ramadan lokacin ba ta da aure to bayan sallah kawai sai aka mata aure to bata jima ba dai ta samu ciki amma da ƙyar ta samu ta yi guda uku shine mijinta ya ce wai za ta ciyar tun da ba za ta iya ba amma wasu sun ce wai ai ba daga auren ta samu ciki ba me yasa tun farko ba ta rama ba shine take tambaya
gaskiya ne mijinki malama ba fa shi zai baki fatawar addini ba in mijinki malami ne baki fita amma malami bane a tambayi malamai dan yanzu abin da ke faruwa namiji kawai sai ya zauna cewa matarsa ba za ta azumi ba ta ciyar ba daidai bane ba ba mijinki ne zai baki fitar addini ba malaman addini za su bada fitar addini abu na biyu wannan azumin kin je kin ɗauko shi lokacin lafiyar ki galau ba ki da wata larura yanzu kuma kin zo kin shiga larura za a duba ne a ga damun wahala ai ana wahala a azumi sai ki guda ɗaya ki huta sai bayan kwana biyu uku in kin huta sai ki ƙara ɗaya amma idan kika waye gari kwata-kwata ba kya iya yin azumi ne zaki zaki ranki zai salwanta idan kin yi wannan azumi ta wannan ya halatta ki ciyar kamar yadda mai gidan ke gaya miki amma dan cewa in kina kina galabaita to ki ki huta ki ki huta kuma ki biyo hanyoyin da zaki samu saukin azumin in kina ayyuka da yawa ki daina yin ayyuka da yawa in kina zama cikin rana ki daina zama cikin rana idan laba kanki ki samu kewa azumin wa anta sumu khairul lakum amma in ya zama ba za a iya yi ba haka din ma to ya halatta a ciyar wallahu alam na'am Allah ya saka da kai wannan take cewa ta da za ta dinga karantawa wata bayar Allah ce take nuna mata hasada duk lokacin da ta samu ci gaba a wajen aiki sai ta kushe ta amma ba ta faɗa a gaban idanta sai a bayan idanta tana jin zafin abin ta ce tana son ta tunkare ta ta mata magana amma wai an hana ta mutane shi ne take tambaya ya halatta ta tunkare ta ta mata magana
na farko dai ta dage da falaki da nasi shine maganin hasada falaki da nasi inda hali a karan a rinka karanta suratul baqara insha Allah sannan kuma abin da take miki hasadan ki rinka boyewa ki rinka boyewa abin da take miki hasadan a kansa ki rinka boyewa idan zai boyu abu na uku tunda kin tabbatar tana yi kuma kuskure ne kuma za ki iya mata magana kuma kin tabbatar in kin yi mata magana zai yi tasiri ya halatta ki mata magana shine matakai na umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna ya zama in ka yi din zai yi tasiri sannan za ka iya kuma ba za a cutar da kai ba to sai ki je ki babu laifi in kuma kika kyale ta kika ci gaba da addu'a Allah shirya da ita ke dai kika nemi kariya shikenan Allah zai kare ki insha Allah na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene hukuncin namijin ko matar da ke zama da janaba wajen Allah a yi nasiha a yi tunatarwa a kansu su gyara.
shi zama da janaba ba laifi ba ne inda ba mutum ya kawo lokacin sallah a bai yi sallah ba a da sauransu don mutum yana janaba ya wani uzurinsa har lokacin wanka yi wannan bai ba laifi ba ne na aisha Allah ya mata rahama take cewa sukan ɗauki lokaci ita da manzan Allah janaba a jikinsu har su yi sahur sai daga ba sai ci wanka Allah ya mata rahama amma dai kyanta idan janaba ta sa mutum kyanta tana sa mutum inda hali babu cutuwa to yi wanka ya kawar da janaban a jikinsa eh ya kawar da janaba a jikinsa a dalili na gaba shine akwai hadisin Abu Huraira wata rana Abu Huraira ya zo za su gaisa da Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi ya gan shi na tsammanin da ya zo su gaisa sai ya ɓuya bai zo suka gaisa da Annabi ba sai maza Allah yake ce shi Abu Hurairah ba mun ganka ka zuwa ya baka zama gaisa ba yace ni kuntu junuban ina janaba to kaga wannan ya nuna yayi jinkiri da janabar a jikinsa har bai yi wanka ba har ya fito ya zo zai hadu da Annabi yace sai ya janye jikinsa yace subhanallah innal muslima la yaznub musulmi ai baya zamantuwa janaba da ka zo mun gaisa da to wannan shine Allah gana da mu wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa matar mahaifinta ita ce take zaginta kullum kullum cikin aibata ta take to shi ne wata ran abin ya dame ta sai ta rama wannan zagin da matar mahaifin nata take mata to ita kuma sai ta je ta samu mahaifin nata sai ta faɗa masa ƙarya da gaskiya dai a da ta faɗa shi kuma bai yi bincike ba kawai sai ya tsine wa yarinyar shine take tambaya wannan tsinon za ta bi ta?
insha Allah ba za ta bi ki ba in Allah ya so yadda insha Allah wa da dan ki an zalunce ki ne ba a miki daidai ba kuma bai bincike ba da ya kamata baban ki bincike ku rike ka'ida duk tsinuwar da uba ko uwa yayi wada in dai ba da hakan hakki ba ba za ta bi ba Allah ganar da mu
wannan take cewa mahaifiyarta ce wai tunda aka raba musu gado ta samu kuɗi ta samu kuɗi da yawa sai ta daina shigar mutunci idan za ta fita sai ta shiga wacce ta ga dama ta ce duka ita ta aurar da su ta mata magana da nasiha sai faɗa zagi uwa na uba ta zazzagi yarinya ta ce ba ita ce ta haife ta ba ma ta ce ya za a ta sa mata ido fa a rayuwarta in ba ta fita harkar ta ba wallahi za ta tsine mata wai uwa ce take faɗa eh ta samu kuɗi ta samu kuɗi ma so shi ne wai ta yanke shawarar ita kuma yarinya sai ta yanke shawarar za ta za ta daina zuwa inda take ko ta kira ta a waya ma ba za ta ɗauka ba ita yarinya kenan shi ne ta ce malamin ba ta shawara hakan da ya ita wannan uwa Allah shirye da ita wannan uwa dai Allah shirye da ita uwar da ta samu kuɗi ta kama bayyana tsiraici ka duba tsofai tsofai da ita tana tana ta tana aurar da yara ma ta aurar da yara amma tana shiga banza yukhrijul hayya min al-mayyit kenan ‘ya'yan sun fita imani ‘ya'yan sun fita kamewa Allah shirye da ita mai mata addu'a amma har yanzu bata fita daga matsayin uwa gare ki ba maganganun da ta gaya miki son zuciya ne ra'ayi ne kuma Allah zai baki lada a cikin da'awar da ke mata ki ci gaba da yi mata da'awa ko kuma ki sa a yi mata da'awa ko ki sa malaminta ko ki sa iyayenta ko ki sa ‘yan uwanta sai mata da'awa kar ki daina faɗa mata gaskiya dan ko ba za ki ji daɗi ba in kin mutu kika ga uwarki a cikin wuta ba za ki ji daɗi ba sannan magana cewa ba ita ta haife ki ba a wannan kuma ƙarya ta yi ita ta haife ki kuma ba ki laifi ba don ta yi laifi kin gaya mata gaskiya illa kawai kullum idan an zo faɗan gaskiya sai a duba waye ya cancanta ya faɗi gaskiya tunda ke ba ta karɓa gare ki siki daina a samu wanda zai karɓa gare ta ya sa ta rinƙa yi kuma ki ci gaba da zuwa gidanta idan tana nan ki ci gaba da yi mata isani ki ci gaba da kyautata mata ki ci gaba da roƙon mata Allah Allah shirya da ita kada Allah ya sa jikokinta su yi koyi da ita na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa idan mutum ya yi wankan janaba zai iya yin sallah da wannan alwalan ko kuma idan ya gama wankan sai ya sake alwala ya halatta idan mutum ya wankan janaba ya yi sallah da wankan da alwalar da alwalar da ya yi ya halatta na cikin wankan janaba na'am wannan take cewa azumi ake bin ta guda shida yanzu kuma tana da ciki ga wani ramadan din yan- yana tafi sai bayan karamar sallah za ta sai bayan karamar sallah bayan sallah karama za ta yi shine ta ce ya za ta yi da wancan azumin ma na wancan shekarar ma mutum da tana larurar Na'am.
ciki sai ta jira in ta sauke ta haihu lami lafiya ta samu karfin jiki ta ci abinci mai kyau sai ta kama ramuwa lokacin sanyi sai ta ta azumi abinta ba komai gare ki na'am wannan take cewa mijinta yana wasa da sallah idan yi sallah da safe ba zai ƙara yi ba sai sai gobe abin yana damunta shine ta masa magana ya ƙi ji na Allah sai ta safe kawai yake na Allah na Allah to indai kun ji dai irin wani abin tausayi baiwar Allah tana bin karatukan malamai tana jin wa'azi amma mijinta baya sallah na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah baki yadda zaki Allah ya warware miki to tun da ke kin yi abin ya gagara ko zaki dan hada da 'ya'yansa? ki sa 'ya'yansa su rubuta mai takarda baba Allah kara maka lafiya da imani Allah baka iko riko da shari'a ana maka nasiha tare da girmamawa da ƙauna ka rinka yin sallah saboda sallah wajibi ne sallah larura ce dole musulmi sai ya yi ta wataƙila in mai kunya ne ya ga- wai wai 'ya'yansa suna masa wa'azi akan sallah to bari ya gyara a hada da malamansa a hada da abokanansa a hada da yan uwansa in abokanan nasa na kirki ne ba na banza ba ne ba ki je ki ta jihadi malama ki dawo da shi ya sallah kar ki rabu da shi ya halaka amma in ya ki dainawa to ni ba zan baki dama ki ci gaba da zama da kafuri ba dan manzo Allah ya ce tsakaninmu da su sallah tsakaninmu da kafirci da shirka sallah wanda baya yi ya daina yi kuma shi kina ya kafirta wallahu alam na'am Allah ya saka da alkhairi wai mutum ne yake da mata uku da yana kawo musu abu kai ɗaya amma daga baya sai ya fahimci bi sun fi yawan ƴaƴa sai yake sai ya ce a dinga rabawa natan kar ya kai nasu yawa amma wai ita bata sani ba shine suke tambaya wai hakan akwai laifi ba laifi mai adalci ne kowanne a bata abin da ta cancanta na'am wannan take cewa tana da aminiya suna zaman mutunci sosai tana faɗa mata duk wata matsalar ta wai sai ta ji labarin mijinta ya ƙara aure ita kuma bata ma sani ba ita kuma shi- ita ita ce a, tana ba ta tausayi saboda tana matuƙar yi wa mijin biyayya duk irin rashin kulawar da yake mata amma tana masa biyayya shine take so wai a ba ta shawara to ai ba ibada bane in kin gaya mata an ƙara mata auren ba kuma lada za ki samu ba me amfani ki gaya mata abin da zai tada mata hankali tunda bata sani ba tana ta rayuwa haka shikenan ba sai kin gaya mata ba tunda gaya mata tashin hankalinta ne gaya mata zai iya taɓa mutuncin aurenta kar ki gaya mata ki rabu da ita me yasa saboda ba kya so ki tada mata da hankali me yasa ba inda shari'a ta ce dole sai kin je kin gaya mata tunda mijinta da yake aurenta bai gaya mata ba me za ki gaya mata Allah alam
Allah ya saka da alkai wannan take cewa a dinga yi wa maza wa'azi dan suna tozarta da sab- su daina tozarta matansu ta ce miji ne babu mu'amalar aure ya san bai da lafiya amma ya ajiye mata biyu wanda komai baya iya musu na sunna sai zafin hali da ruwa kuma duk sanda matan suka nemi saki yaƙi gashi bai da daɗin zama kuma ana gudun sharrin shaidan dan Allah malin yayi mana nasiha akan irin wannan mazan saboda wannan hali.
kullum wallahi yana cikin abin da muke ta magana kenan Ah, yana cikin zaluncin da maza suke mutum bayi da lafiya zai tara mata ko mace ɗaya ma baka da lafiya ba za ka iya rike ta ba ba a ɗora ma ka je ka aure ta ba dama kuma ita mace tana da dama yi, da kin ga ba za ki iya ba ki bar gidan yawa ba ma wani magana ce ana gudun kar a ji a faɗa halaka tunda ba hali bai da lafiya ki sallame ki Ya ƙi sakin akwai hanyoyi ai in mace in namiji ya ki sakin ba wani wanda zai zo ya rike mace dole ya ki sakin ta ai akwai kotu akwai lauya akwai shari'a akwai iyaye akwai hanyoyi da yawa da zai saki dole sama to ai kin ga ba za ki je ki zina ba ni ba na fa godan baya in ajiye mace a irin wannan yanayi ta je ta yi barna daga baya ta zo suna turowa kaza nan wata mata ta rubuto mana takarda mijinta ya watsa kashinta ya rabu da ita baya biya mata bukata ta ce ta kasa kuriya ta je ta yi zina abin ya dame ta kuma ba sau ɗaya ba sau biyu ba ta ce ita fa ta yi to kaga ba mu dalilin da zamu ta rike su mu ce su zauna su ta hakuri babu ya gyara kawai in yana lafiya ne magani in ba lafiya ya hakura ta je ta nemi mai lafiya ta aure shi kurin shine wallahi alam Allah ya saka da alkhairi wanda take cewa game da amsar da aka bayar na wadda ta aure cikin aure wai idan kuma ta samu ciki dan nawa ne ne
idan duk matar da ta yi aure cikin aure dan namijin na biyun ne saboda hadisin alwaladu lil firash wa lil ahir al hajar duk dan da akan shimfida ta wani mai gida ne wannan shimfidar ko an yi auren halal ko ba auren halal ba ne wannan dade na wannan mijin ne ba na wancan ba ne wallahu alam
wannan take cewa ya matsayin umra da mutum ya manta bai yanke gashin kansa ba sai da ya je gida ya tuna sai da ya koma gida kuma ya shekara bai samu damar yanka ba
yankan gashin ko yankan dabba yankan dabba ba komai ai tun da sai da ya je gida ya tuna sai ya cire gashin wannan space ko wannan distance ko me zan ce ne wannan lokaci da aka samu rata tazara da aka samu tsakanin barwar sahara mai sai da ya zo gida ya tuna wannan ba zai cutar ba eh sai dai kuma a ce ko ya dawo Najeriya ne Eh dama ai gidan ake nufi.
Ok na ɗauka ko ai masauki A ne.
ano ba.
Na san alhaji yana da gida ai in ya bar harami zai ce gida hotel ne gidan.
Eh ano ya dawo Najeriya.
Eh umrar ta yi amma dai an yi laifi. Ah, An aikata manzuratul ihram ne. An aikata abin da yake laifi a ihrami a yi. Sai a yi yanka idan an samu dama ko yaushe kuma aka samu dama sai a yi yanka wallahi.
Bayan shekarar ne kenan.
Eh to amma ma kuskure ai mantawa ta yi.
A ba bai daman ne ba a samu kuɗin ba.
A'a rashin yin cire gashin Eh mantuwa ne ai.
eh so sai ta sai ta dawo babu komai a kanta sai ta dawo sai ta yi aski gashin ta cire gashin shikenan kawai ta yi ciki fari wallahi alam Allah ya saka da saboda hadisin if al wala haraj Allah ya saka da Eh, na'am Wannan take cewa game da malam ya yi bayani game da ajiye ɗaki hoto a ɗaki ko ofis don Allah waya hukuncin teddy ajiye teddy da baby da toys a ɗaki.
me tedi Abin wasan yara ai malam da ya yi bayani still ko?
dan na yi Kai.
bayani ai mun yi magana akan su mun ba da fatawa akan wannan malamai sun ba da fatawa akan halaccin yara da suke wasa da shi amma a a dan eh, wannan fatawa da hankali na fi kwanciya da shi dai shine idan a fita daga sabani a dan canja halittan abu ko yaya a dan canja halittan ah, kayan wasan a balle idan su ko a balle dan yatsan su ya zama ba cikakken halitta bane da shi na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake c- take cewa menene hukuncin musulmin wai da yake sallah a ɗakin da wanda ba musulmi yake ba kuma akwai hoton wai hoton annabi isa ya yi kuskure ya aikata sabon Allah sai ya nemi afuwar Allah eh a annabi isa an ganshi ne aka ɗauki hotonsa shi ne ko wanda suke sawa su ce So, Jesus.
eh, na'am Ƙarya wannan wai ya halatta a yi wanda ba musulmi ba kyauta kamar makwabci kuma akwai Kwarai kuwa.
lada kwarai ko sosai ma sosai ma ana iya ba su sosai ma a ba su don kyautatawa su- su musulunta na'am wannan take cewa wanda ba shi da lafiya ya sha azumi kuma har yanzu yana cikin rashin lafiya zai iya ciyarwa ko kuma sai dai ya jira idan ya samu sauki ya idan rama.
ana tsammanin zai warke a wannan rashin lafiya nasa zuwa wani lokaci a jira sai ya warke ya rama in babu tsammanin warkewa ya ci gaba da ciyarwa Allahu alam wannan take cewa wai ah, abokiyar zamanta ƙawarta take bawa shawara cewa ƙawata ta ita take ɗaukan nauyin mijinta tana ta kyautata masa tana masa abubuwa to amma mijin wai yana so ya san nawa take samu to ita kuma sai take ce mata gaskiya maza bai kamata a gaya musu nawa ainihin mace take samu ba saboda in ya sani wai da akwai matsala shine take tambaya hakan da ta bada shawarar daidai ne ko ba daidai ba daidai ta ba laifi ta ba musamman ga wannan zamani ba kirki bane da su wasu daga cikin su me tun da dai ana taimakawa me ne sai ya gane Eh, babu wani dalili a shari'a da dole sai ya gane me ke samu babu babu naka in ta faɗa ta ta yi in ba ta faɗa ba ba ta saba wa Allah ba shikenan yawwa wala ta zassa su Allah ya saka da alkhairi.
Na'am.
Mai tambaya ta ƙarshe take cewa wai mijinta ne aka yi masa sihiri har ya zo ya sake ta wai bai san a cikin sihirin bai san ya yi- ya da yi sakin. To wai shine take tambaya sakin ya yi?
to idan a cikin sihiri ya tabbata eh, sakin bai yi ba ai baya cikin hayyacinsa duk wanda ya sake matarsa baya cikin hayyacinsa ba ta saku ba amma fa in ya tabbata a cikin sihirin ne wannan kuma sai an je wajen malamai sun gwada shi an tabbatar ya aka ba wai kawai yanzu a a turo min tambaya haka ba Ita kawai wai- kawai wata mata je ta ce an mijinta ma kishiyarta ne ta sihirce shi ya je sake ta Haka sai- sai ta dawo da aure na haram gaskiya.
yawa in ya tabbata a cikin sihiri ne sihiri sake bai yi ba kenan baya cikin hayyacinsa Allah ba zai eh, ya zartar masa da hukuncin da ya aikata baya cikin hayyacinsa ba wallahu ta'ala alam To masu sauraro duka-duka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku wanda suke cikin group na fatawa 1 and 2 za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku da kuma wanda suke turowa ta whatsapp ta lambar waya plus 234 da wanda suke turowa ta facebook da tiktok duka insha Allah za a ci gaba da bin tambayoyinku ana amsawa a hankali sannan za ku iya kallon wannan shiri kai tsaye yanzu ma ana sa shi a youtube live za ku iya kallon shi in an gama ma da yasir za ku iya kalla a channel din dr abdullah usman umar gadan kaya sannan muna godiya ga wanda suka ɗauki wannan shiri kai tsaye akwai salis muhammad nasir taraba akwai lukman bello na waila da kuma muna godiya ga injiniya ah, mai mai mai tace mana wannan tambayoyi mai editin din su mala abdullahi rabi'u mustapha akwai masu addu'o'i da suka turo da yawa malam a taimaka musu da addu'a masu marasa lafiya da masu neman haihuwa da masu neman aure malam sai ya rufe mana da addu'a duka wanda ya ta- aiko takardarsa ya rubuto yana bukatar addu'a da kusa ko nesa Allah ya biya wa kowa bukatarsa Allah muna tausaye da wannan zama ka biya mana bukatunmu ka yafe mana kurakuranmu Allah ka samu cika da imani amin waɗanda ba su da lafiya a cikinmu Allah ka ba su lafiya masu lafiyan Allah ka tsare musu lafiyarsu ƙasashenmu da garurukanmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya kwantar mana da hankali ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ka ba mu abin da za mu rayu ya Allah ka tsare mana martabar addininmu ka tsare mana ƙasarmu ka tsare mana al'ummarmu ka tsare mana dukiyarmu Allah kar ka bar azzalumai su yi nasara a kanmu a duk inda suke ya Allah masu fitina masu kokarin tada fitina a cikin mu Allah Allah ka shirye da su in ba masu shirya bane Allah ka mana maganin su wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ba mu da abin da zamu yi in ba addu'a ba Allah ya yi mana dukkan fitina ta shi hankali wannan jiha ta mu ta Kano da sauran jihohin mu na arewa da suke cikin wani yanayi mara daɗi Allah ubangiji ya ba mu mafita Allah ka ba mu mafita Allah ka azurta mu da halal ka raba mu da haram amin ka azurta mu da halal ka raba mu da haram duk wanda ya taimaka wajen gudana wannan karatu da waɗannan tambayoyi da amsa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su lada Allah kuma ya haɗa mu a cikin rahamarsa da jin ƙayinsa amin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh